الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان ازكى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وبعد ايها المسلمين السلام عليكم ورحمه الله barkamu da wannan yammaci yau sha bakwai ga watan ramadana hijirar annabi sallallahu alaihi shekara 1446 daidai kuma da sha bakwai har yanzu ga watan uku miladiyar dabi isa alaihi salatu wasalam tana shekara 2025 a kamar da muka saba da mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka har yanzu muna cikin wannan sura mai albarka ita ce suratul kafi mun ga yadda Allah madaukakin sarki a ya fara wannan sura wato kenan da godiya wa Allah madaukakin sarki da kuma bayani wajen ida sakonsa da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake shiga damuwa idan mutane wato kenan ba su karbi sakon ba ko ko ba su fahimci sakon ba da yadda allah maɗaukakin sarki yake cewa dai sanya abin da ke ban kasa gaba daya ya zama ado amma don ya jarraba mutane yaga a cikinsu wane ne ya fi kyautata aiki muna bayani akan wannan allah maɗaukakin sarki ce ina ji annama al'arzi na tallaha duk abin da ke ban kasa zina ne shi kuma zina abu ne wanda ke na wani lokaci zai iya kaucewa kuma Allah ya haka nan dan ya jarraba mutane ya su wane ne ya fi kyautata aiki sannan sai ya ci gaba da cewa bismillahir rahmanir rahim wa inna la ja'iluna ma alaiha sa'idan sannan mu masu sanya duk abin da yake kan kasa ne ma alaiha abin da yake kan ita kasar kenan za mu sanya shi zama sa'idan wato kenan bigire ne wanda za a yi ibada a kansa ko kuma ƙasa wanda za a yi amfani da ita ko wanda za a gina gininnika a kanta ko wani abu makamancin wannan jiruzan wanda yake fili kenan yanzu allah maɗaukakin sarki ce za mu sanya abin da yake kanta ya zama fili ya zama wato kenan bigire ne wanda ke fili kamar guri ne wanda ke dabbobi sun cinye babu komai babu bishiya babu ciyawa babu komai shi da ake kirasa wato kenan abin nan jiruzan ɗin kenan mun bi su yake wannan domin an ce a sa'idu kamar yadda malaman fikiyu suka ce kullum ma sa'ada ala wajen hil'ardi duk abin da ya ɗaukaka a fan ƙasa ko ina ana kiransa sa'idu don haka ya halatta za a yi alwala da shi idan bai canja a cikin yanayinsa ba a daidai lokacin da aka rasa ruwan yin alwala sai a amfani da shi sai a yi taimama wannan musulunci ya yarda da wannan sannan haka kuma siyakin yake zai kuma ya daukan wata fasara saboda kalmar sa'id ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyakun waljulus ala su'udat sai malamai suka ce malaman ma'ajin kenan suka ce a su'udat yani a durukat sau da aka annabi sallallahu alaihi a cikin wani hadisi ya fassara shi a fili ce iyakun wal julus ala durukat na hana ku zama a bakin hanya da haka su'udat yana nufin durukat hanyoyi kenan kenan kamar wannan aya tana nusar da mu cewa Allah maɗaukakin sarki zamani zai zo shi wanda zai sanya mafi yawa yanki da yawa a ban ƙasar nan ya zama duk hanyoyi ne hanyoyi kenan kamar alkur'ani yana ba mu labari da cikin mu'ujizarsa cewa zamani zai zo shi hanyoyi za su yawa ɗauki misali daga azare zuwa fortiskun da hanya guda ɗaya ce kuma hanyar da mutum yake bi ne ko jaki ko doki ta haka kaga siririyar hanya ce daga baya ta zama hanyar da take faɗin amalanke daga baya hanya sai ta kai wato kenan faɗin mota za ta iya bi sai daga baya sai aka mai da shi kiliya hanya ɗaya ne wannan zai bi ta nan wannan zai tafi ta nan ba za su haɗu ba yanzu zamani ya zo an zo da lokacin da aka samu wata kinan issue na dualization taraka idan ka duba hanyar da da mutum ɗaya zai wuce da ya zo dual abin nan gurin da ya fili da ya ɗauka allah madaukakin sarki kamar yana ishara cewa gurare da yawa za su zama wato kenan hanyoyi kamar alkur'ani kamar wanda ijazil qur'an ne cewa haka zai faru a ban kasa wallahu ta'ala ala haka kuma inda zaka diba zaka gani yanzu kamar misali daga england zuwa france akwai hanya wadda take ta jirgin kasa wannan hanyar jirgin kasan nan ya ninka mota gudu amma hanyar a karkashin teku take idan ka shige ta daga farko har ka fita a faransa dukana karkashin teku ne kaga zama na filin gaba ɗin shi ma ya zama kalin ya zama wata kenan ɗorukat wani lokaci kuma idan cinkoso ya yi yawa za ka ga wata kenan hanyoyi a cikin gari idan gina yanzu kama misali garin kano aka samu congestion ya yi yawa saboda a rage congestion a tsakiyar kan hanya sai a kafa falafale sai a daga su sama sai a yi wasu turaku sai a hanya ta jirgin kasa a saman gidan mutane saboda haka kaba wannan wallahu ta'ala a'ala ishara ce ta cewa Allah madaukakin sarki zai sa hanyoyi su fadi wurin da zai zama wata kenan sa'idan juruza ay turqan qaliyatin an ashiya saboda haka amma kuma sai bai fitar da shi fili ba saboda ai kwakwalwa za ta yi amfani kamar yadda muka karanta a baya jiya cewa inda Allah madaukakin sarki yake cewa waliyin zira ba san shadidan milladuhu ba san shadidan din nan kaga kafirai ne amma ba rubuta sunan kafirai a gurin ba amma mukarana ta kusa za ta nuna yadda cewa bashirul mu'mini da cewa wancan ba san shadidan ba da mu'mini ake ba wallahu ta'ala ala sannan kuma wannan su'udan din nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi ya amfani da shi wato kenan a wajen wato kenan duruka shine hanyoyi kuma gashi wato kenan ya bayyana can duk inda hanya take ba ka samu shuka a kanta ba wallahu a'lam to mu je am hasibta anna ashabal kahfi warwaqim kanu min ayatina ajaba
Allah madaukakin sarki ce a masu ta anna ashabal kahfi ko kana zaton cewa mutanen da suka shiga cikin wannan kogon warraqimi da kuma wato kenan wannan allon da aka yi rubutu a jikinsa ko kuma bakin kogon nasu da aka rubutu a jikinsa kanu min ayatina ajaban yana daga cikin wato kenan ayoyin wanda suke mai wanda suke ma mai wani ba da wani mamaki malamai suka ce wannan ta sauka ne a sakamakon tambayar da mutanen makka suka je suka yi mai yahudawa a madina musamman suka aika musu cewa ku je ku tambaya mana su ya za mu kure muhammadun nan saboda ya takura mana don haka aka tura mutane guda biyu da ugbatu bin abin ma'aitin da annadar bin al-haris su suka zo har madina suka tambaye yahudawa don haka sai suka ce saboda sun ji yahudawa suna ce ma mutanen madina kada a zalla zamanin nabiyin jadidin lokacin bayyana sabon annabi ya bayyana ba in zahara idan annabin nan ya bayyana suke fada ma wato kina ausu da kazari a cikin madina cewa za mu kashe ku katala adin wa iran yadda ake kashe adawa da iramawa haka za mu muku za mu wula ku lahira saboda su suna da ilimi irin wanda waɗannan ba su da shi sun sanar cewa mutanen ausu da khazaraj masu bautan gunki kuma hakan din ne da aka sai su ma yan uwansu masu bautan gunki a makka suka turo sai suka ce musu to yanzu za mu ba ku logo guda uku abubuwa guda uku ku je ku tambaye shi idan kuka tambaye shi idan har ya ba ku ansa to ku bi shi annabi ne idan bai ba ku ansa ba to shi kenan ku rabu da shi saraka suka ce na farko ku tambaye shi akwai wa'yansu mutane da suka tafi suka ɓace a ban ƙasa wani ɓacewa na ban mamaki a dalilin addini suwaye su su ne wani asabul kafin kenan akwai wani mutum wanda shi shi ɗaya ya gaure duniyan nan ya je gabar ya je yamma ya je kudu ya je arewa sai ya gaya muku shi wane ne wannan mutumin wannan an tambayi guda biyu suna da ansa sai suka raba da guda ɗaya kuma wadda batta da ansa a fili suka ce ku tambaye shi a ina rai yake to da sai suka zo suka tambaye shi daga dawowansu suka faɗa a mutanensu aka ce ku je aka je aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam a wani abu mai sauki kuma ku zo gobe zan ba da ansa to sai suka tafi gobe ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba da ansa ba wata gobe ta yi bai ba da ansa ba wata gobe ta yi bai ba da ansa ba wata gobe sai da aka kwana goma sha biyar a ca yahuda na su mana maganinsa tukunna sannan sai an so sun ta sauka to ɗaya daga cikin ansa shi ne wayannan mutanen da suka tafi suka ɓace ɗin ba a san inda suka ɓace ba sai daga baya to su ne na farko aka fara ba da ansa shi ne allah yake cewa wannan ɗin su yahuda da suke tunkaho da wannan kissa ɗin suna tsammanin wata kissa ce wadda take al'amarinsu wani al'amari mai wani ban mamaki a cikin ayoyinmu kenan muna da ayoyi a kusansu ba sai an tafi nesa kissar wato kenan wayansu mutane a nesa ba a kusa da su ba su duba wa fi kulli shay'in lahu aya komai suka duba a jikinsu za su ga duk abin da ka dauka kai nazarin sa zaka ga aya wadda take da ban mamaki da haka Allah madaukaki zai ke cewa amma sifta anna ashabal kafi kana tsammanin mutanen kogo ne wannan ku abin da yasa aka ce musu ashabul kafi saboda sun je sun shiga cikin kogo ko yau sun shiga cikin kogo sai suka zama wato ke sai aka jingina kogon wato ke su arraqim din shine wasu suka ce allo ne aka rubuta sunayen su aka binne shi tare da su wasu kuma suka ce a bakin kogon ne aka rubuta sunayen su number 1 number 2 number 3 number 4 saboda in an ce tarkim kan ana nufin nambarin kai ko yawwa nambarin shine tarkim wani ayyana take magana akan rakam tunobi wani ayyana ne shi kenan tarkim yana nufin da wato kenan nambarin shine wato kenan na daya wane na biyu wane na uku wane na hudu haka aka rubuta surayensu da tarihinsu gajere aka wato kenan manna a jikin wato kenan wannan kogon to su ne su ne ashabul kahfi su ne kuma ashabul raqib don su ne suka shiga kogon su ne kuma aka rubuta wato kenan sunayen nasu wallahu ta'ala ala to wannan din kana tsammani ya kasance daga cikin aya ne mai ban mamaki in an ce aya shine duk abin da yake wato kenan zai nuna kada takar Allah madaukakin sarki ya nuna mulkin Allah madaukakin sarki ko dai aya kauniya ko aya hukumiya qur'aniya kenan yawa ko kuma ijaz to duka wannan ana cikin ana ce musu wata kenan ayoyin Allah madaukakin sarki to mu ji malam إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
الله ورك كذا yake bara ba ku labarin nasu da kuke so ana kiran su ashabul kafi me yasa ai lokacin da awal fitiyatu ilal kafi wa'insu samari suka taro zuwa ga wato kenan wani kogo an ce awa yana da tarowa ko awa yana kuma ila rabotin za ta garare ko isa alaihi salatu sa Allah bada kuke zarke taro shi da shi da mansa zuwa ga wajen jigawa to saboda su ma waɗanda sun taro wato kenan an kace ka tare ma'awa makoma kenan ko ka gama duk lamarin ka zaka koma ka je ka zauna a wannan gurin ka tare a wannan gurin shine ya zama gurin zama a gare ka shine ake kiran sa ma'awa awa kuma ya taro ya zo ma'awa din kenan ya zo gurin da ya dauke shi yanzu a matsayin gida a matsayin wato kenan abode yawo to shine Allah madaukakin sarki yake cewa wa'ansu samari suka taro zuwa gurin wani kogo kenan yanzu kogon sun mai da shi gidansu kenan ko sau sun bar gidansu na iyayensu da yan uwansu da komai da komai sai suka tafi cikin wani kogo sai suka je suka zauna da suka zo suka zauna faƙalu sai suka ce rabbana ya ubangijinmu atina min ladunka rahama muna roƙonka ka ba mu rahama daga gare ka wato kenan ka ba mu jin kai wato kenan daga gare ka kenan wayannan mutanen la'alla lokacin da suka zo wannan gurin ba su da komi a rayuwa saboda tafowa da suka yi tafowa ne wanda ke ba na shiri ba tafowa ce wadda take da matsala yanzu sun bar kusa da duk abin da ake kiransa mukawamatul hayat babu ruwa a gurin ko ko ba lalle ne a samu ruwa a gurin ba babu abinci a gurin ko ko ba lalle ne a samu abinci a gurin ba la'alla su tafi babu bargo babu kayan shimfidi tunda tafiya ce suka yi ta gudu da kwatan rai da kwatan addini abin da ya fito da su kenan da aka ba su da komai sai dai ubangijin da suka yi hijirar dominsa da haka a daidai wannan lokacin maza maza sai suka koma zuwa ga Allah madaukakin sarki suka ce rabbana atina min ladunka rahama Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka ba mu rahama ba ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da abubuwa suka dagule masa maza sai tashi a lola sai je kama sallah ko kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza karabahu amran aw amrun aw idza faza'ahu amrun ko badara ila salati duk lokacin da abuwa suka rikita shi ga abuwa su dai ba sai daidai ba abuwa an taba nan an taba nan an saba ta zo ba sai je ya sallah kawai sai ya koma ya sallah sallar nan da yake na farko ya koma zuwa ga ubangiji kuma zai samu lokaci isasshe wanda yake zai kusanci ubangiji yayi kuma wato kenan addu'a ya roƙi Allah madaukakin sarki kuma Allah madaukakin sarki ya zaba masa hakan na ba ku ganin cewa kafin kafin a fara masa wahayi ma ya zaɓi ya ware ya koma gefe ya je ya zauna saboda neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki to saboda haka yanzu su sun yi haka yanzu abin da ya rage gatar su guda ɗaya ita ce Allah madaukakin sarki a jeji suke ba tare da mutane ba kuma ba sa sun ma mutane su gansu ballantana a san inda suke ballantana a zo a ce watakin za a shiga cikin watakin lamarinsu sannan sai suka je wahayi ilana min amrina rashadan Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka ka farar mana da shari'a a cikin lamarinmu ma'ana ka yi gaidin ɗinmu wannan lamari ya fi ƙarfinmu kwakwalwa ba ta yi ɗaukansa ba dabararmu laman ja'a wa laman ja babu mafaka babu matsira minka illa ilaika da gare ka sai dai zuwa gare ka saboda haka yanzu Allah mun dawo zuwa gare ka ka ba mu abin da ake kira shiriya ma'ana Allah ka shiga cikin lamarinmu kar ka bar mu mu kadai da wata kenan kawo kanmu so da idan ka bar mu mu kadai da kawo kanmu za mu iya yin kuskure to wannan shi ne addu'an wata kenan da suka yi a daidai wani lokacin na nuna cewa suna koma zuwa ga Allah kamar ayan tana nuna mana cewa a duk lokacin da musulmi ya samu kansa wato kenan a cikin wani yanayi ya kamata ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan bayan Allah sun yi bakin jini a cikin al'ummansu saboda sun ɗauki karantarwa irin ta annabi isa alaihi salatu wassalam sun ce ita za su yi don haka sai suka zama baki a cikin jama'a alhali daidai lokacin da sarakuna ba sa son wannan abin kuma idan shugabanni ba sa son abubuwa da yawa za ka ga talakawa ba na son sa saboda su zauna lafiya da su amma su sai suka ce addini suke so don haka a dalilin wannan sai aka takura musu aka takura musu sai suka ga kaman ma ana threatening din rayuwar tasu ma gaba daya da haka sai suka yi planning suka shirya sai suka guje ma'ana sun gudu da addinin su kenan ko yawa akan wato kenan su bi addinin da ake yi a wannan lokacin sabanin Allah madaukakin sarki gara su gudu da addinin su da haka yanzu wa yake cigarin din rayuwar su addinin su shi dalilin su za su zauna a nan idan zama a nan ba zai yi ba dalilinsu za su bar wato kenan wannan gari don haka malamai suke cewa a cikin wannan aya akwai dalili cikakke na abin da ake kira al'uzla al'uzla shine seclusion ka koma gefe idan ka ga wato kenan abubuwa za su abubuwa ba za su tafi daidai ba saboda ka tsira da mutuncinka ka kuma tsira wato kenan da addininka kamar yadda waɗannan mutanen wato kenan suka yi haka malamai suka ce wannan lalle ya halatta ita kuma uzla ana yi gwargwadon halin da mutum ya samu kansa a ciki kaga yanzu sunan kogo suka je suka shiga suka buya idan wannan ba zai yiwu ba yana iya yiwuwa mutum ya tafi jeji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake yake cewa idan kiyama ta yi kusa to mumini yakan shiga wata kina tsakanin dutse da dutse da dabbobinsa yana kurawa don ya tsira da addininsa kenan ma'anan wannan shine idan addini ya lalace ba yadda za a yi ba za ka iya faɗa a ji ba ko ba za ma ka iya faɗa ba ko kuma za ta yi amfani ba kuma ta ba za a barka kai ɗin ka zauna lafiya da addinin ba sai ka tattare kuma matsanka sai ka sayar sai ka zasa 'yan awakinka ko tumaki sai ka rika kora da sunan kana tafiya kiwo haka haka haka haka har sai ka yi hijira wato kinan ka tafi to in kai haka nan ka guje ma wannan kafircin da zaluncin da barnar da ake yi da addinin ka ka guje saboda ba da tare da ka isa inda ya maka in a jeji za ka zauna shikenan musulunci ya yarda da wannan gwargwadon yadda kwandishin ya waranti ko kuma uzla din wani lokaci takan kasance a cikin gari amma abubuwa sun dagule sai ka zauna a cikin gidanka ka rage fita da yawa daga cikin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kashewa sayyidina usman sun yi wannan sai suka zama su a gidansu sai suka zama su a cikin gidansu suka daina fita yan kaga sun fita su kamsu salawati ne sun gama sun koma kenan ko kuma wato kenan ya zama kana cikin jama'a amma kana mu'amala da su amma mu'amalanka da su iyaka ta tilas ne yawa iyaka ta tilas wani daga cikin bayan Allah da aka tambaye wanda ce to ni fa abin da ake gaskiya ai shi zan bar zan bar kasar na zan shiga duniya ta zan shiga jeji dai ne zama ta sai ce masa a'a kar ka fita domin kana bukatan al'umma al'umma kuma tana bukatan ka a gargashin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mumini mai karfi wanda zai zauna a cikin jama'a ya yi mu'amala da su ya fi alkhairi ya fi falala a kan momini mai rauni wanda ba zai iya zama a cikin jama'a ba zai iya mu'amala da su ba saboda ba zai iya haƙuri da su ba kenan kaga in ka zauna a cikin mutane za ka zauna a cikin barna kala-kala za kuma kai mu'amala da su kuma za ka san yadda za a kai ka zare kanka ba tare da kai kayi ba don haka aka ce kenan ya za a yi in ka zo in sun zo suna magana da ta shafi addini ka tsoma bakinka idan ku sun shiga baki magana wata wani abu daban sai ka shiru da bakinka to yanzu ka yi wato kenan uzula amma a cikin wato kenan jama'a ko kuma ka zauna a gidanka idan haka ba da abin ba kamar yadda Abdullahi bin Marawi ke cewa kunu a halasal buyuti ku zama wato kenan kujera tsakar gida akwai kujera a tsakar gida wanda mata suke zuwa zama a kanta ka taba gana na yawo da ita kullum a fita da ita a dawo da ita da yadda mace za ta je ta a kujerar tsakar gida kullum a tsakar gida sai ta kuma ku zama wata kinan kujerar tsakar gida ku yi karatun alkur'ani ku yi karatun ilimi ku bauta wa allah maɗaukakin sarki saboda mai fitowanku a cikin al'umma akwai abubuwa na haram da ake yi da sabon allah da ake yi gwargwadon ya zamanin da kuka samu kanku a ciki wanda ba za ku iya control ɗinsa ba wannan batun zamanin tabi'ai ne ake wani magana ɗin ina ga wani zamani ne namu to saboda haka wannan aya tana babu dama amma ya danganta ga halin da mutum ya samu kansa da kuma irin wanda zai iya yi in gwabo zai je shiga ba kowa zai iya juriya wannan ba saboda sabon annabi musa isa alaihi salatu wassalam da yawa daga cikinsu sun yi hakan nan amma da suka je su sai suka kasa daurewa wahala ta rayuwa sai sa suka kasa daurewa sai suka dawo Allah madaukaki sai ke cewa rahabaniyatu lam tadawuha ma katabnaha alaihim sai suka je suka kama rahabaniyanci suka kaurace wa komai da komai amma ba mu ne muka farlanta musu wannan abun ba amma sun yi ne ilabtiga'a ridwan Allah sun yi dan neman yardar Allah madaukakin sarki sun bar gari saboda sabo da yayyawa da kuma hana mata ne aikata addini suka je suka ta amma sai Allah ya ce me mara auka haka riayati ha da yawa sai suka kasa hakuri sai suka dawo saboda babu muqawamatul hayati a can kana sha'awan kosai babu yin kosai a can kana sha'awan omo da zaka wanki babu omo a jeji kana kaza babu rayuwa sai ta zama wata iri daban ta haka sai suka zare jikin su suka dawo amma duk da haka Allah madaukakin sarki ya ce fa adanal ladina eh amanu minhum wanda suka hakura akan imanin su a cikin su sai muka ba su ajrahum ladan su amma kasirun minhum fasikuna da yawa daga cin sun dawo gida sun ci sun kuma to kuma ka dawo gida kuma dole ka sassauta kuma ka bi mutanen gida ko to irin waɗannan duka wato kenan suna faruwa saboda haka ya danganta ga halin da mutum yake cikinsa amma da zai iya haƙuri a cikin jama'a bai fita ba amma bakinsa bai yi shuru ba zai faɗi gaskiya in an yadda a karɓa in an yadda a ƙi in zagi za a yi a zaga in duka za a yi adaka la ya kafu fillahi la wata la'in to wannan mumini shi yau da ke ne yafi kokari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya samu kansa cikin wannan condition mun gani ya kebance a dutsen Hira mun ga kuma yayi niyyar zai hijira ya bar Makka saboda musulunci ba zai tafi a wannan lokacin a cikin wannan garin ba yayi atam tafiya Daifa bata yiwu ba ya kaurace ya kawo Madina hijira da addini kenan ko duk da san makka da yake an ce ya fita a makka yana tafiya yana waiwayen makka ko har ka ce masa innal ladhi farada alayka alquran la radduka ila ma'ad kai hakuri Allah zai dawo da kai Allah madaukakin sarki zai dawo da kai makka yana san makka baya so kai da suka zo madina saboda condition ya canja dan jarraba ce ta ubangiji da shi din da sayyidina abubakar da bilalu kowa sai da ya kawo zazzabi ne gudawa ne menene saboda yanayin canjin yanayi har sai da ta kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma habib ilayna almadinata ka hubbina makkata Allah madaukakin sarki ya ji su Bilal suna cewa alalaita ni ko suna cewa ya kai tona ina mama ina makka biwadin wa hauli iskirin wa jalilu ko to sai yake addu'a ce Allahumma habib ilayna madinata ka hubbina makkata ya Allah yadda muke son makka na Allah ka samu son madina haka mu yi hakuri a cikin da kuma ya faɗa a cikin hadisi balo balo duk wanda ya hakuri a madina da matsalolin cikin ta da rikicin cikin da rashin lafiya da koma menene ya hakuri to ga ladan da Allah madaukakin sarki zai bashi saboda haka ya kwantar musu da hankali a irin wannan saboda duk lokacin da ai kaga wanda ya hijira a irin wannan ya bar garin su ya bar wani ma ya bar matansa wani ya bar yan uwansa wani ya bar iyayensa wani ya bar gonarsa wani ya bar shagonsa wani ya bar abokanansa wani ya bar kayan sana'arsa duka komai sai ya canja ko malaman boko suka ce daga cikin courses na backwardness akwai transfer yaro ya da shi wani makarantar gobe abin da shi wancan makarantar yana daga cikin courses na backwardness to kai ka duk gaba ɗaya ma ka ta cire ka bari to in ya zama shi ne final solution musulunci ya za a yin haka din a yi kaurace din saboda a gudu da addini a tsira da addini ya zama addini shi yake tigarin din mu zauna ko kuma shi yake tigarin din mu mu bar garin sadaka Allah madaukakin sarki yake cewa izawa ilal kafi ko lokacin da suka gudu suka koma wato kenan cikin wannan kogo a sakamakon imaninsu sai suka ga abubuwan ya canja ba abu ne mai sauki ba da ta tunanin za su zauna su gaba da rayuwa ne su ga abu ya yi tsanani a gare su ba su da komi ta haka shi ne suka yi addu'a suka roki Allah maɗaukakin sarki ya tallafa musu shi cikin wata kenan lamarin nasu to mu je malam فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا
Allah maɗaukakin sarki ce fadarabna ala azanihim sai muka yi bugu akan wato kenan kunnan waɗannan mutane ɗin filkafi a cikin wannan kogon bugu da allah maɗaukakin sarki a cikin zuciyarsa daraba wato kenan asalin kalmar bugu ne amma kuma suna tana da isti'imalat da yawa za ka ji ce duribatul fustatu alal ardi an wata kenan an kafa kemomi a ban kasa saboda an sa ta tarife guri za a iya cewa darabal amiru arra'iyata sarki ya bugi talakawa fa wai idan ya hana aikin fasadi kenan ya hana kaza ya hana kaza ya hana kaza sai a ce ai ya bugi wato kenan talakawa in ce darbu kayi da sayoci ya kamata ya zama daga abin da yake fi karfi shine zuwa ga abin da wato kenan bai fi karfin ba in ba haka ba zai dauki ma'anan wato kenan darbu ba mun bayyana wannan yanzu idan ka dauki wani abu ka buga a jikin wani abu to ya kamata abin da zaka buga ya zama ya fi karfin abin da zaka buga don a samu tasirin wato kenan wannan bugun ko yau kamar misali yanzu idan aka ce a ya dariban bil asa a hajara a ya dariban hajaran bil asa ya kai wanda ka dauki makeken sanda ka doki dutsi da shi darabtal asa am darabtal hajar yanzu sandan kada ka ko kuma dutsen ka dauki dutsi ya maka laifi ko kamar irin dutsen hanyar baucin nan ka dauki katar sanda ka dinga doka masa yanzu aka daka sanda gada gogo yawa saboda a yanzu abinda za ka yi dukan bai kai abinda kake dukan ba ko ka na ɗihin sakarata yau mali uziya ha walam yi dirha wa arha wa auha karna hulwa ilu ka samu katon bijimi bana bakwai ya zo samu irin wannan dutse ya zo da ya gwaba yanzu aka gwaba shi aka gwaba sau da aka in ana son duka ya tasiri sai zama wanda ya fi karfi shine za a amfani shi a dakiwa to kenan mai karfi to za abin da zai ba mu mamaki a nan shi ne allah maɗaukakin sarki yanzu ba mutum ne mai dukan ba kuma iyaka aza ne kunnuwansu ne ba mutum ne mai dukan ba ba aljani ba ba mala'ika ba allah maɗaukakin sarki ce da rabna ala eh mun bigi kunnuwansu eh ya ya kamata ya zama yanzu ka za haɗa ƙarfin allah maɗaukakin sarki da abin nan amma allah maɗaukakin sarki da rabna ala azanihim bil kafi mun bugi kunnuwarsu don haka sai aka ce wai bugun nan da aka yi musu shine bugun rahama ba bugun azaba darba rahamatin la darba azabi bugun rahama ne wannan rahamar kuma ita ce rahamar da suka roka a baya suka ce rabbana menene atina min ladunka rahama Allah ka ba mu rahama daga gare don haka sai rahamar ta zo rahamar yanda ta zo ta shine sai aka bugi kunnuwarsu a cikin kogon bugan kunnuwarsu da aka yi nan shine Allah madaukakin sarki ya sanya su yi bacci a cikin wannan kogon ok yanzu hankalinku ya tashi saboda fitiman da ake na addini a to shi ku zauna a nan ku huta a kawai damuwarsu kar wani zuwa sami su a nan to kaga ba su da kwanciyar hankali har yanzu don za a ji a fada a sarki in zo kuma yanzu sun kara laifi a kan laifi za ka labar kuma sai ce duk su yi bacci to amma da suka yi bacci me yasa allah maɗaukakin sarki sai kunnen su zai buga ya yi ishara da shi saboda ai mun yi bayani a baya cewa ko yau aka haifi yaro a cikin wato kenan hawas dinsa sense organs dinsa kunne ne ke fara aiki haka ne kunne ne ke fara aiki yau aka haifi lude in kaji zaka iya taba ainihin tsakiyar idansa bai kyafta ba amma bayan kwana kaɗan zai yi sannan yunwa masu daga ba za ta kama shi sannan duk wani abubuwa da abin da kanshi sai daga baya zai ji ɗaci sai daga baya zai ji da sauransu ɗari duk daga amma yana faɗowa inda yana cikin hankalinsa to kunnansa zai fara aiki sannan kuma malamai sun yi tufaki cewa shi ne kuma abin da a lokacin da ɗan adam ya gama gajiya ya kwanta yake bacci duk jikinsa ya sake shi ne abin da har yanzu yana aiki ka rufe idonka duk jikinka sun yi su komai ya sauku kayan su amma kunnen ka bai daina aiki ba da ka kana da wani wani ka ta zaka fada ka zabar ka tashi shine number 1 aku komun nauyin bacci shine number 1 to tunda haka ne su yanzu na farko sun bar gida hankalin su ba kwance ba sun zo jeji sun shiga kogon dutse jejin na kadara mutanen gari ba za su zo su same su ba ya kake tsammani idan suka ji kukan zaki a bakin shagon a bakin bakin gate din ko suka ji kukan kura zai daga musu hankali su daga inda ya zaki zai kuka ko ne ruwan sama ko guguwa ko ne dabba shagga to hankali su ba zai abin nan don haka babu maganar natsuwa sai Allah madaukakin sarki sai selin jin nasu sai ya zama wato kenan duk abin da za a yi ba za su ci ba shine ma'ana darabna ala adanihim bil kafi wannan kuma sai zama rahama ce a gare su saboda yanzu babu abin da zai daga su daga baccin su sun kwanta a cikin wannan sinina adadin in an ce sinin shekaru kenan ko to amma aka ce shekaru aka ce adadin kuma wato kenan adadi mai yawa duk in ka ji an ce adadin lil kasrati saboda yanzu in abu kwaya uku ne sai ka tsaya kana girga su dama ga su guda uku ne ka ga su akwai bukatar ka ce daya biyu uku a amma in suna da yawa fa nan ne zaka yi kididdiga kenan adadin din nan kenan ne na cewa shekaru masu yawa Allah barka ki zake sa su suka yi bacci a wannan lokacin saboda rahama a gare shi to mu ji malam ثم بأسناهم لنعلم أي الحزبين أحسن لما لبثوا أمدا thumma sannan kuma Allah madaukakin sarki ce ba asnahum sai muka tashe su sun kwanta bacci shekara da shekaru ko Allah ce sinina adadin shekaru masu yawa so ba sun yi bacci shekara masu yawa ba Allah madaukakin sarki sai ya tashe su kawai sai lokaci da sai wani ya farka wani ya ce ah kai ka tashi mana wani ma ya farka suka tattashi suka ba farka kuma kowa ya zo ya zauna kuma yanzu suna cikin kogo sun farka amma me yasa muka tashe su lina alama ayyul hizbain musan wane ne a cikin jama'a guda biyun nan ahasa wanda ya fi kowa ƙididdigewa amadan zamanin da labisu suka zauna wa kenan li'amadin ko lima labisu amadan zaman da suka yi na tsawon zamani to waye ya fi kirgewa to a cikin jama'a guda biyu jama'a guda biyun nan wasu suka ce wato kenan su a junansu ne da suka tashi sai wasu suka ce awa nawa muka yi a nan gudun sai wasu sai suka ce a'a labis na yauman wasu kuma suka ce ba a da yawan mun yi kwana ɗaya fa a nan gudun ina ganin baccin nan namu kam kwana muka yi wasu suka ce kai abin da ini dai in dai ini dai saboda sun kwanta a daidai lokacin wani yanayi suka tashi a daidai lokacin wato kenan wani yanayi saboda haka sun dai ini kenan ko abinda suka ga kenan to yanzu za a tashi aka tashe su za a jarraba su su bincika su gani ko su kuma suka ce a'a wa'anda suka zo su suka bincike su daga bayan ai daga baya sun fita sun aiki mutum ya je sai musu abinci ko ta nan kuma aka tono asirin su aka biyo nan ne wa'in suke cewa sun yi shekara kaza wasu suna cewa sun yi shekara kaza aka samu wata kenan jama'a guda biyu to Allah madaukakin sarki yayi ne mai kawo wannan kisan shi kan ya sani amma zai kawo a cikin kisan nas a jama'a su fahimci abin da yake faruwa san wane ne ya fi kididdigewa yake da wato kenan calculation mai karfi na iyaka kwanakin su in banda Allah madaukakin sarki ba to mu je mama نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدي
Allah madaukakin sarki ce na hannu mu in ji Allah madaukakin sarki na kusu alaika za mu ba ka kisa a gare ka na waɗannan mutanen ko kisa ta waɗannan wato kenan mutanen za mu ba ka na ba'afan bil haƙƙi labarin su wato kenan na gaskiya ma dama Allah madaukakin sarki shine zai ba da kisa akwai sauran kuma abin da bai rage a cikin ta sadaka Allah madaukakin sarki da kansa yace zai bayar me yasa yace zai bada kisar kuma sai ya karfafa kisar labarin gaskiya kenan akwai kisosi wanda ba na gaskiya ba me yiwa an yi attribution dinsa da wayannan mutanen saboda sun faru a cikin tarihi kowa ya faɗi albarkacin bakinsa la'alla wasu ma sun rubuta wasu abubuwa da wanda ya dace da wanda bai dace ba saboda malaman tarihi suka ce ɗaya daga cikin hanyar da aka fi samun tarihi mai kyau shine ta hanyar written record ko akwai archaeology akwai menene kuma ɗin akwai archaeology shine da za ku samu kayayyaki traces na mutane ku zanna ku bincike a sa carbon 14 dating don a gano shekara nawa abin yayi amma ka gaba da tabbas ai ko sannan kuma akwai kissa na baki abin da ake ta faɗa to wannan kuma zai zama wato gina asatir nan zaka ji ruwaya su daban can ruwaya su daban can ruwaya su daban da haka shi ma bayi da tabbas ana samun distortion in lokaci ya tafiya hanya da tafi kyau da ake samun tarihi mai kyau shine written record abinda aka rubuta aka ajiye to shi ba kuma daga cikin illolinsa shine mai rubutun in yana da ra'ayi zai rubuta abin da yake ra'ayinsa kuma sai ya ajiye sannan sai a zo a amfani da shi a matsayin document kuma a matsayin shine reference da za a yi amfani da shi to amma Allah madaukakin sarki ajiye duka wa'ina abubuwa guda uku yace zai ba da kissar da gaskiya kissa wadda take wato kenan hakikiya in an ce kuma kissa shine wato kenan labari ko na abubuwan da wato kenan suka abin nan musulunci ya yadda akwai kisosi na gaskiya kamar daga shi alkur'ani yana ba mu sannan akwai kisosi na ƙarya don haka za ka ji ana cewa ai kisa kaza isra'iliyat ne isra'iliyat ne ma'ana yan bani isra'ila ne malaman bani isra'ila suka tsaya suka kirkira suka rubuta suka shigar da shi cikin addinin su wani lokaci kuma suka yi smuggling ɗinsa har ma ya shigo cikin wato kenan addinin mu daga cikin abin da aka samu matsalar kusas zamanin musamman zamanin sayyidina ali da bayan sayyidina ali akwai mutane ake gidan su al-qussas su aikin su kawai ba da kissosi ne masallaci masallaci suke zama halka halka suke tara mutane aikin su kawai kullun su rika ba su kissosi kullun su rika ba su labarai su kuma mutane suna jin daɗin irin wannan labaran don haka shi yasa aka rashin sa'a da yake an samu wancan mutanen sun yi har aka rubuta su har za ka sabi sun shiga cikin tafsiranmu shi yasa za ka ga idan ana tafsir na alkur'ani da yawa za ka ga wata kenan malamin ya zo kan kisa zai tsaya ya ta ba da kisa ya ta concentrating a kan ita jauharin kisa bugon masu saurare mun fi jin daɗin wannan a ta ba mu kisosi da kuma bulantana ma kisan gata da larabci ake karata ta kuma ma kisan ta alkur'ani ne ba ma lalle ne tsaya mu tantance wannan kissar sahihiya ce ko kuma wannan kissar isra'iliya ne ko kuma ma maudu'a ce gaba ɗaya ma yawa su ma isra'iliya ɗin su ma wata kenan basan su sura ka duba ma iya wata kenan tantancewa irin wannan don haka shi yasa idan an zo ba da kissa a wurin tafsir abin da ya kamata a yi concentrating a kansa ba kissar ba darasin da kissar take karantarwa domin Allah maɗaukaki sarki ai yana ba da cewa tilkal amsaru na ribu halin nasi la'allahun yawwa su da duk idan kaga Allah ba da misali ko ya buga kissa ko an kawo tarihin wani abu a a darasin cikin shine wato kenan abin wato kenan la'akari anan Allah maɗaukaki sarki ce zan ba ka labarin su ko za mu ba ku labarin su bil haqqi da gaskiya bar ku je inda lamarin yake innahum su dai wa'annan mutanen fitiyatun samari ne matasa abinda sa aka ce samari ne matasa saboda da su ne yunkurin kowane canji yake cin nasara galibi galibi suna da dauriya suna da haƙuri suna kuma ƙarfin zuciya na wato kenan neman wato kenan tabbatar da abin da suka yi imani da shi a matsayin sana akida bari ba da misali gajere aka ce yanzu halin da muke ciki duk mutumin da yake da arzikin da zai sai dam ko koma ko wani abu makamancin wannan za ka samu ba sa ba tsofin direbobi ba sa ba mutum ba zai sayo dab dinsa ko koma mai kyau ya bai wa tsofin direba ba ba sa yi sai a yara matasa saboda shi ne kawai zai ta tafiya ya buga ya jige dawo ya buga ya je da ya tara maka kudi in ya hatsari ya mutu shi ya mutu ko in kuma ya tara maka kudi yanzu kai kai kudi kai kai kudi shi ba damuwarsa ba ne la'alla ba shi da matsala a rayuwar shi wannan shi ne kawai babban abin abin ɗinsa sauraka za a yi amfani da su da kuriciyarsu da kuma ɗan abin da suke samu na burgewa da sauransu don cimma wata kenan bukata a duniya kenan idan yara matasa suka zama sun sa aƙida ta addini a zuciyarsu to za ka ga wata kenan sun fi ƙoƙarin yin kurata sun kokarin yunkura ta shi yasa zaka duk wata akida da ta zo mummuniya zaka tana targeting din yara matasa saboda in sun karba to za su rikici da kowa a garin nan a zamanin maulidi yara matasa suka zo suka sha giya suka sha wiwi suka duk abin da suka faɗa mun yi magana a cikin masallacin da suka je suka zana miti ya kamata dauki mataki akan wannan wani za ta ko su kashe ni ko wani abu makamacin wannan a garin nan ya faru a bana banan nan a bana banan nan to ai su aka yi targetin ko ba aka ba to amma Allah maɗaukaki sarki ya ce su wa'annan yaran su amanu bi rabbihim sun yi imani da ubangijin su haka yara ne masu zunzurutun imani saboda aqidar su aqida ce wadda take mai kyau manufar su manufa ce wadda take mai kyau addinin musulunci suke so su ci gabatar da shi amanu bi rabbihim Allah madaukakin sarki sai ce wa zidnahum hudan sai muka kara musu shirya ma'ana sai Allah madaukakin sarki ya karfafa musu gwiwa saboda ai niyyar su ta aikin alkhairi Allah madaukakin sarki ya fani da ita wajen wato kenan daukaka su da wato kenan kara musu wato kenan karfin imani saboda haka Allah madaukakin sarki ce mun kara musu shirya akan shiryar da suke da ita dan haka da wuyan gaske wani ya zo ya karkatar da su akan abin da suke wato kenan akan sa to mu je malam وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا
الله ولو وربطنا على قلوبهم sai muka ɗauriya wa take da a cikin zukatansu ma'ana muka sa zuciyarsu ta ɗaure ta yi ƙarfi zuciyarsu ta zama wato kenan ta taurare akan akidarsu ta addinin musulunci ma'ana Allah ce sai muka karfafa musu gwiwa kamar yadda Bahaushe yake faɗa rabbana ala qulubihi mun karfafa musu gwiwa idan Allah wanda kuke sarki karfafa maka gwiwa akan al'amari to ba za a iya kare kai ba za a iya kare kai ba mahaifiyar annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki ya tsara ta akan tsari wanda za ta ci nasara ba ba a kashe danta ba kuma zai rayu kuma zai zo ya da sako amma da abubuwa suka rikita saura kaɗan ko allah mara kuki zarge ce mai laula an rabatna ala qalbiha ba dan mun ɗaure zuciyarta mun ƙarfafa ta mun ƙarfafa mata gwiwa ba da ta bata tsarin da allah maɗaukakin sarki ya tsara na cin nasara to amma allah maɗaukakin sarki rabata ala qalbiha ya daure zuciyarta ta ta yadda kaga in aka ce wannan kaya ne an daure shi to kaga ba ba ba zai samu matsala ba an sashi an gyara shi an yi komai da komai ko lodi ne an yi an daure gam to ana tsammanin ba matsala wato kenan da zai faru to zuciyar su imani da yake cikin Allah ba da kake take ya daure gam Allah ba da kake take laula an rabatna ala qalbiha litakuna min almu'minina mun yi haka da daure zuciyarta ta za kasance wata kenan ita mai imani ne da Allah madaukakin sarki ta yadda ba za ta bata filan din da Allah madaukakin sarki wata kenan ya tsara ba to su ma waɗannan mutanen Allah madaukakin sarki ya karfafe zuciyarsu duk imanin su ya daure shi gan babu yadda za a yi wata kenan sama sun balar da shi amma a wani lokaci aka ta faru Allah ce iskamu wa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lokacin da suka tsaya a gaban sarki wanda shi yake da'awar uluhiyya kuma yake son a rushe da'awar annabi isa alaihi salatu wassalam bara a abin nan ba bara a yadda cewa allah madaukakin sarki kwara ɗaya ba ne dole a yadda a cewa a yadda da cewa allah allah ne ruhi mai sarki allah ne sannan allah dama allah ne wannan akidan ita za a yada su kuma suka ce san ba su yadda ba ba wani allah in ba Allah fara ɗaya ba to a lokacin sai suka tsaya a gaban sarki suka ce wallahi mu rabu na rabu samawati wal ardi ubangijin mu shine ubangijin sammai da kasai fara ka shi kadai zamu bautawa yau sun tsaya akan tauhidi kenan sun tsaya akan kalmar la ilaha illallah suka ma tabbatar da cewa lan nadu min dunihi ilahan babu wani Allah kuma da zamu sake kira tare da Allah madaukakin sarki don haka annabi Isa ba Allah bane ruhi mai tsarki ba Allah bane Allah madaukakin sarki shi kadai shine Allah madaukakin sarki kaga matsala tauhidi ta tauhidi matsala ce da ke dama can akan ta ake rigima tsakanin annabawa da mabiyan annabawa duk annabi da kaji an aiko shi to akan bautar Allah madaukakin sarki ne akan tauhidi ne laqad arsalna nuha ila qaumi fa qala ya qaumi ayyubudullah ma lakum min ilahin ghayr sadaka akan wato kenan bautar Allah madaukakin sarki ana ake ba kan sauran mu'amala da sauran wata ke nufi kihiya da sauransu ba a kan abinan ne wai la zan wuda kawun shu'aiban qala ya qawmi ibudullah wala madina kawun shu'aiban qala ya qawmi aybudullah da haka kenan kitsin da ya faru da wannan kenan kuma wannan shine ya faru da habibu najari da sauran yan uwansa ko a cikin surati yasin mai Allah madaukakin sarki yace dangane da annasa wa wadar lahum masalan ashabal qaryati iz arsalna ilaihim iz za'a za'ahum mursalun ko iz arsalna ilaihim ithnani fakadhabuhuma ba za ta bi salisin ko to duk wannan kaga akan tauhidi ne wanda suka zo na farko suka karyata su wasu suka ƙara zuwa suka karyata su daga ƙarshe dai wato kina akan wannan akai ta rikici to wannan masu ma akan haka nan ne sai suka ce mu ba za mu bauta wa wani Allah koma bayan Allah ba Allah kwara ɗaya ne laqad qulna idan shatatan shatata bi ma'ana kazib qawlan kaziban in muka yi haka to mun kirkiri ƙarya mun jingina wa Allah madaukakin sarki su kuma Allah madaukakin sarki wato kenan ya karfafa zuciyarsu don haka wato kenan ba za su abin nan ba ba za su faɗi abin da ba shi kenan ba kenan yanzu matsalar a gurinsu ta zama matsala ta do or die affair ko yawwa ko su rayu a kanta ko su mutu wato kenan a kanta to wanda shine asalin imani wanda yake ya tabbata cikin zuciya kenan ta waje malam
هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا
a lokacin da suka koma a gurinsu suke tattaunawa menene dalilin da ya sa ba da mu sassauta ba mu zauna tare da mutane kowa ya koma gidansu gurin umansa da babansa da sauran yan uwansa me yasa ba za mu yi ba sai suka ce to ga dalili haula ikauna wayannan mutanen mu ne tabbas kowa da uwarsa da ubansa da yayinsa da kannansa da wani ma da matarsa da sauransu amma matsalar su shine ittakazu min dunihi aliha sun riki wasu alloli koma bayan Allah madaukakin sarki to kaga za a yi dai haka mu mun ce Allah guda ɗaya ne so sun ce abin alloli da yawa ko ta'addudul uluhiyya to sun sai alloli suna da yawa mun ci Allah guda ɗaya ne kaga abin namu ba zai tukinan ba zai hada ba zai hada cikin makayi guda ɗaya ba don haka ba zai yi mu zauna tare da su ba laula tuna alaihim bi sultanin bayyin in kuma sun ce Allah madaukakin sarki ba ɗaya bane akwai wasu allolin to yanzu muna bukatar su kawo mana hujja amma ba za su iya kawo mana hujja ba me yasa ba za su kawo mana dalili wanda zai iya gamsar da mu ba sai dai dalilin kawai wajen na alaihi aba'ana ko kazalika yaf'aluna haka muka samu iyaye da kakanu ana yi to ai haka ake yi ya za a yi haka aka saba me da sauransu to aka wannan ba dalili bane su kawo dalili a cikin littafin Allah ko dalili na hankali wanda hankali wanda yake ba hankalin takatuwa ba zai iya fahimtar wannan abin gaskiya ne to su kawo mana irin wannan dalili su ba su kawo ba su da za a yi dole mu haƙura mu bar su muna ci muna gani allah ya ce kwaman azla babu wanda ya fi girman zalunci haka ne mai maniftara alallah ya kafi ba sama da wanda ya kirkira ƙarya ya jingina wa allah marufakin sarki ma'ana wanda ya shirka kenan ko wanda ya shirka ya ce bayan allah madaukakin sarki akwai wani allah ya dauki tauhidin same da shi kan wancan to wannan babu wanda ya fi shi wato kenan girman zalunci me yasa aka ce haka saboda ya irtikabin zunubin da in ya kuskure ya mutu a kansa to shi ya shiga halaka har abada allah madaukakin sarki ba zai gafarta masa ba inna allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika haka idan mutum zai je lahira da abin da Allah ya alkawari ba zai gafarta ba ta kaga wanda ya fi shi zaluntar kansa ya zalunci kansa to mu je mu وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا
to a wancan aya ta bada maka kardazu sun yi shawara su ba wa kansu a hankalce menene dalilin da yasa za su bar garinsu su bar iyayensu su bar yan uwansu su bar matansu da yayu da kane duka yanzu sun samu dalili cewa wayannan mutanen sun rike wani Allah ba Allah ba don haka ba za yi mu zauna tare da su ba to yanzu za mu bar su kenan ko to in za mu yi itizali ko wa izi tazaltumuhum idan har za ku bar su ku zare ku yi itizali ma'ana ku ware kanku a gefe ku tafi wani guri ku bar su haka ne sannan bayan su din ku bar maya abduna abinda suke bautawa ilallahu sai dai ko ku tsaya akan bautar Allah madaukakin sarki inda za ku bar su ku bar abinda suke bautawa wato kenan ku ce ku Allah madaukakin sarki za ku bauta haka ne za a yi eh yanzu haka mukan yanzu mun yi final decision din mun yadda Allah za mu bauta wa shi shi kada eh mun yadda za mu bar gida mu bar uwa da uba da kowa da kowa eh kai ka za ka bar aikin ku na na na, na office ɗinku da kake na yarda kai za ka bar gonarka da lambunka da sauransu da yarda kai dan tare da shagon ka ka yarda na yarda babu matsala to in haka ne fa'u ilal kafi to zo mu tafi mu tafi can can can can mu je mu samu wani kogo mu shiga wannan shi ana kiransa alkaf ko kuma ana kiransa magara wani lokaci za ka samu a cikin kogon za ka samu guri ya kai kamar masallacin nan a cikin dutse yasan yan bani isra'ila sun nuna mana cewa aka samu kuma kofar yar kankanwa amma in suka shiga guri ne mai fadi to amma suka je suka zauna za su ce shagon rami ne za su sha rami za su saka rami dole suna bukatar abubuwa da rayuwa amma duk da haka suka ce babu komai din mu tafi can bawo ila kafi ku taro kanku zuwa ga wato kenan kafi zuwa cikin gogo a junansu suke ma junansu wa'azi a junansu suke karfafa junansu akan tauhidi shi yasa aka ce wato kenan samun aboki mai kyau abu ne mai muhimmanci a rayuwa wanda zai karfafe ka kai ma ka karfafe shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana daga cikin mutanen da za su shiga inuwar Allah ranar tashar kiyama akwai abokai da guda biyu da suke wa junan su nasiha akan addinin Allah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi in kaga sun taru akan matsalar ta addini in kaga sun rabu akan matsalar ta addini in naga za ka yi rauni in haba kai kai ai kaza kaza kaza hin karfafa maka wallahi ka haka ne shikenan in kuma kaga zan yi rauni kai ma sai ka karfafa mu to wannan abin da wato kidan suka yi kenan suna ka sai suka ce to daga cikin irin wannan karfafa juna da suke ma junansu suka ce ku tafi cikin kogi kogo mun tabbatar cewa yanshur lakum rabbukum min rahmati wallahi ubangijin ku ba zai kyale ku ba zai ba ku rahama zai ya zai zai wato kenan ya da rahama sakan ku ma'ana ku je ku Allah madaukakin sai ya kare da ku man kana lillahi kana Allahu lahu duk wanda ya zama na Allah Allah madaukakin sarki shi ma zai zama nasa wannan abin da ake bukata yaqini na cikin zuciya kuma sun samu yaqinin a cikin zuciya don haka Allah madaukakin sarki ba zai kunyata su ba a gidan duniya kuma ba zai kunyata su ba wata kidan gobe kiyama abin da muke rasawa shine wata kidan yaqini shi yasa Imam Nawawi ya babu guda a cikin Riyadus Salihina babu na yaqini da tawakkali mu samu yaqini shi zai ba mu wato kenan karfin wato kenan tawakkal lokacin da manzo Allah sa ka daga takobi za a sare shi wa zai hana sare kai ce Allah yana da yaqini don haka shi yasa ya bashi tawakkali kuma ubangiji Allah ya kunyatar da shi Allah madaukakin sarki bai kunyatar da shi ba bai kunyatar da shi ba to haka nan ne yanzu la kun rabbukum min rahmati ubangijinku wallahi zai lullube ku da rahama sa sannan da yake nan na biyu wai ayyalakum min amrikum mirfaqa Allah maɗaukakin sarki zai tausasa muku na ce dai ba abinci ne ko yunwa muke ji ko Allah zai kawo maganin yunwa Allah zai kawo maganin yunwa zai kawo maganin yunwa sai dai in ba mu bi Allah maɗaukakin sarki ba abu muslim alkaulani yana zaune a cikin masallaci matarsa ta dago masa hankali ya zo ya sallah dora ko inda zai yi ya aka ya kai gaba kowa masallaci sai aka ce ya ubangiji to kaga fa wancan ta ce ba kaza ba kaza ba kaza wallahi ba ba komai ba ba a gidan nan ba kaza saboda haka Allah ba dauki zake ka kawo wannan abu a bata ba ka ba za a zauna lafiya ba ashe wani mutum yana jin sa yana jin sa yana ta mamaki ta a abin ya bashi mamaki ya tashi ya fita masallaci sai ya fara ma'auya ta bina abin safiya ya ce masa kai ya amirar mu yana ganin mutum abin ya ban mamaki yana magana da Allah kamar yadda yake magana da mutane me ya ce kaji kaji kaji abin da ya fara suka ce wani abin musulun da ke nan amiran momini ya ce a ji a dako jarkar mai da buwan shinkafa da menene haka da ce a kai masa gidansa shi kuwa yana zane a masallaci na jira allah ya kawo ya bashi ya kai mata abubuwa kuma duk an har tattara an kai gidan ta yi abinci ta walwala ta kome da kome irin ma na abin na dinnan na mai ake cewa na mijinta har dare yayi abu musulun bai ga sako ba har yayi mangariba yayi isha yayi duk wasu nafilu na zai tawakkala da lamurin kwanwa gida ba ta hakuri ba abin da ya samu yana zuwa sai ga an kawo sabinci na mijin da ya maryama annin laki haza ɗaya da jishi kuma mai indin laibo to haka allah maɗaukakin sarki yake har a wannan zamanin har kuma gobe yau gwargwadon tawakalin mutum gwargwadon yaƙininsa gwargwadon da allah maɗaukakin sarki ba zai kunya tashi wata kina cikin lamura ba to da kaska ce allah maɗaukakin sarki zai ba ku almirfika ma mana arrifka tausasawa allah maɗaukakin sarki zai tausasa muku Allah wa ɗauki zaki zai tausa Allah wa ɗaukan ka ka tausaya mana Allah wa ɗauki zai mana ɗaukan ka ka tausaya mana to an ce mana lokaci yayi za mu dakata anan insha Allah ta'ala sai in Allah ya kai mu za mu ga kuma wani abu na mu'ujiza da Allah wa ɗaukakin sarki yayi musu ta yadda ya ba su kariya suka zauna shekara da shekaru a cikin wannan kogon ba tare da gawa su ta lalace ba